بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا من أكبر الليل والنهار يسابقنا أن نسوى بالله ونجعل إنساننا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon lawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkurani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya alfar mu sai ila maulana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna sha hudu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da hudu mun kwana dai a cikin wannan tura ta turar saba inda allah tabaraka wa ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ban hakuri mana yana ba shi hakuri masu karyata shi kafirai kenan waɗanda suke faɗa mishi miyagun maganganu suna ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam akan ba za a yi tashi alkiyama ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ba manzo Allah hakuri ya rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam kai hakuri wato duk wadannan abubuwa da suke maka abinda suke musu zai tabbata kuma da za ka gan tsoron da zai tabbata ran tashi alkiyama din za ka ga abun ban mamaki masu cewa babu tashi alkiyama da za ka ga lokacin da za a tsaye da su a tambaye su ma'ana suwan su da zaɗin cikin su da kafir a tsaye da su su fuskanci tambayoyi su fuskanci tambayoyi dole sai sun amsa waɗannan tambayoyi sannan kuma abin da zai katame tsakanin mabiya da waɗanda aka bi na kafirai to nan za ka sha mamaki za ka sha mamaki za ka yi mamaki abubuwan da za ka gani saboda ba abin da ke tsakanin su illa tsinuwa tsinuwa tsakanin su waɗanda suka bi za su rika tsini ma waɗanda suka bi su ma waɗanda aka bi din za su rika tsinewa tsinuwa ce tsakanin su wannan shi ne ana nan na aka kwana a kan watan mai da magana tsakanin watan su atbamu waɗanda suka bi da kuma waɗanda aka bi su ne watan allazi na stabbar wannan ne Allah ta baraka wa ta'ala ya ce watan wa qala allazina stud'ifu lil ladina istakbaru waɗannan da suka rauna na su ne mabiya watan za su ce lil ladina istakbaru ga waɗannan da watan suka yi girman kai su ne jagororinsu a cikin bata jagororinsu a cikin halaka suna ce da su bal makarun laili wan nahari ista'muruna la nakfura billahi wa naj'ala lahu andada suna cewa a ba ku ne kuke bin mu da makirci da kulle kulle ba da daddare da kulle kulle da makirci da rana duka dai don ku raba mu da tafarki sannan kuma ku dora mu akan wannan tafarki amma kuma an zo nan kun ce ku ba ku san da haka ba ku ba ku san da haka ba bal makrul layli wan nahari in ta'muruna la ku tuna fa lokacin da kuke umurnin mu an nakfura billahi mukafir ce wa Allah wa naj'ala lahu andada kuma mu sanya mu Allah kiyoshi mu sanya mu Allah kiyoshi sune ababen tarayya wa asarru nadamata lamma ra'aw al-azaba sai Allah ta'ala ce wa asarru sai gashi suna koyi nadama لما رأوا الأذاب لم ينزل عذابا جيه دي أنفار فسر وأثر الندامة سيوا وزن دي أثر الندامة سنبوي ندامة دومين سنة تكين كتي نتي سوء الزد وأن الذين صنعوا سفدنا سوء الذين استكبروا سأمسى مسو الذين استكبروا سفدنا الذين صنعوا سوء سأمسى مسو أنا تكين ونن azabar da suka ga ta tun karo su sai ta hana musu mai da wannan magana maganan sai aka kuma tsit ba magana mai da magana to shi ne aka ce wa asar nuna damata wannan maganganu da suke yi sai suka kuma yanzu ba ba ba daman bayyana shi sai dai a boye saboda ne saboda azabar da suke fuskanta aka ce shi ne ma'ana wannan mai da maganar da suke yi shi kan shi sai da ya kai ba ba ba dalilin yinsa ba daman yinsa saboda me saboda azabar da suke fuskanta wasu kuma suka ce watan asarun nadamata ay azharun nadamata su da kansu suke bayyana da nadama akwai nadamar da in mutum yayi to cikin zuciya shi kada ya mamba kanshi zai yi nadama ya ce kai abu kaza da bai yi ba abu kaza da yayi ya kuma yana cizon hannu amma ba ya bamba zuciyarsa sai aka ce to su nadamar su ba boye ta suka yi cikin zuciya ba sai da suka bayyana da ita ran tashi alkiyama su kakarai shi ne Allah ta'ala ya ce asarrun nadamata ay azharun nadamata wasu kuma suka ce ay yahtamilu an an yuqala bi annahu lamma taraja'u fil qawl lokacin da suka rika taraji a cikin zance wanda ya mai ma wannan wanda ya mai ma wannan to a wannan lokacin ne da suka ga azaba sai suka ce rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan Allah lalle abin da ake faɗa man na alkiyama mun gai shi kuru-kuru lalle abin da ake faɗa man na alkiyama mun gai shi kuru-kuru saboda haka mun jiya mun gani kuma farji ina na amal salih ya ubangiji kamar da mu duniya mu yi kyakkyawan aiki to a wannan lokacin ne sun maujibu sai aka ba su amsa aka ba su kuma labari cewa ai ba maganan komawa duniya ba maganan komawa duniya fa asarru zalika alqawl sai suka rika koyi wannan zance wannan zance suka koyi kaga kenan an dauki asarrun nadamata asarru yana ala haqiqati koyewa ne wasu kuma suka ce asarru bi ma'ana azharun nadama sun yi cizon hannu kuma sun bayyana da cizon hannun da ba su yi kafirci ba sun yi cizon hannu sun yi nadamar yin kafirci sun yi nadamar bin waɗannan da suka batar da su duka shi ne ake nufi da وأسروا الندامة لما رأوا العذاب لوكت لسكك عذابا وجعلنا الأغلال منسى ثم في أعناق الذين كفروا أويايا وأن نسل كافر شيء أشموتا مكسن يا مسلم ثم أويايا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى ce kada a ga cewa an yi musu azaba duk wanda kaga Allah ya azabtar da shi sakamakon aikin da yake ya azabtar da shi Allah bai zalunci wala zimu rabbuka bil qala dharra Allah bai zalunci ko da qala dharra eh kuma Allah yi zulman lil ibad Allah tabaraka wa ta'ala bai nufin zalunci ga bayi ko kadan in kaga ya azabtar da su to su suka yi laifin da suka tantance azabtar da su ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa watan hali yi zauna ai ba a saka musu da komai ba illa jaza ma kanu ya'malun illa ma kanu ya'malun ai illa jaza ma kanu ya'malun sai sakamakon abin da suka aikata aikin su ne ya jawo musu wannan azaba abin da suka aikata a duniya ne ya jawo musu wannan sakamakon na azaba a lafira wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون الله تبارك وتعالى كما يسا كبا النبي حقولي معنى تسلية تبو دمتين النبي أوجن الله idan an bata wa annabi rai Allah ne ke lallacin sa ya rasulullahi kar ka damu ya rasulullahi kar ka damu wannan abu da kake haduwa da shi sunna ce duk wanda yake kan wannan fagen ba kai kadai bane ya rasulullahi watan an yi izini da wulakanci ga manzanni da suka gabace ga Rasulullah za ka kasan suna ce ta manzanni duk wanda yake kan wannan tafarkin lallai zai haɗu da abin da ka haɗu da shi ya Rasulullah ka yi haƙuri amma fa ka sani waɗanda suka yi maka haka watan inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana a madakata zai kama su zai halakar da su sannan kuma ya yi ma alƙawalin nasara ko zai tabbatar maka da nasara ya Rasulullah kaji shi ne da ya sa Allah ta bari ko ta laki ba manzo Allah hakuri yana ba manzo Allah sallallahu alaihi hakuri a cikin wannan aya wa ma arsalna fi qaryatin Allah ta'ala ce ai ba mu taba aiko min nadirin wani manzo ba mai gargadi fi qaryatin a cikin wata alƙarya daga alƙaryu illa qala mutrafuha sai manya manya masu jin dadi masu faɗa aji masu ƙarfi masu mulki masu faɗa a ji sai sun ce wata inna bima ursiltu bihi kafirun inna haqiqa mun kafirun mun kafirce bima ursiltu bihi wata da abin da kuke da awar an aiko duk abin da kuke da awar an aiko ku to mun kafirce mishi to duk waɗanda suke masu faɗa a ji manya kenan na kowace alƙarya duk manzon da muka aiko to masu faɗa a ji na kafirce sai sun faɗi irin wannan magana ƙarar su ce sun kafirce ma abinda aka aiko manzon da shi don haka ya rasulullahi idan an faɗa maka haka ai kar kai mamaki idan an faɗa maka haka kar ka damu sunna ce ta annabawa sunna ce ta manzanni cewa ma babu asallahu nabiyyan Allah ta'ala bai aiko wani annabi ba a cikin wata alƙarya illa kazzabahu mutrafuha ba sai mutarafuha masu faɗa a ji masu walwala mawadata masu mulki masu jin daɗi duk su ne mutarafuha sai sun ƙaryata wannan manzon kuma za ka ga wata ba abu su a faɗo kuma rauna na cikin su za su yi shi kowane annabi za ka ga in kai ƙididdiga za ka ga cewa rauna na ne suka bi shi mafiya yawan rauna na ne ma'ana rauna na talakawa ne ba kudi ba mulki ba wani ƙarfin da in sun faɗi shi ne ƙarfin faɗa a ji duk ba su da shi su ne za ka ga sun zagaye kowane annabi amma waɗanda suke da faɗa a ji ga mulki ga dukiya in sun faɗi magana ba a ketarawa za ka isko su ne suka ƙaryata wannan annabi don haka Allah ta'ala yake faɗi a haƙƙin mutanen annabi Nuhu an uminu laka wattaba'aka al-arzalun abin da suke cewa kenan a wai su za su ji su imani da annabi nuhu ba su ba manya manyan mutuwar ku kenan masu fada aji mawadata masu iko sai suka ce ta ya za mu imani da kai duka talaka sun kewaye ka mu kuma za mu iya gogoriyo da su ba a wajen ka tunda sun riga sun riga mu wajen shi ke da mu ba za mu imani da kai ba ta kaka za mu yi imani da kai wani wuri ma za ka ji sun ce a to ai mu mun diba mun ga watan duk ba waɗanda suka bi ka illa a razilu na ba da ra'ayi eh kawai waɗanda ba kowa ba cikin mu su ne suka bi ka su ne suka bi ka ƙauyawa waɗanda ba kowa ya san su ba ba su da faɗa a su ne suka bi ka to ta yaya za mu bi ka don haka a cikin mutanen annabi salihu ma manya manya sai ka sun ce lillazina tubihu wa liman amana minhum أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ثم مترفوها نمتانا النبي صالح كينا سموداوا ذاك الذين سيما وأن نرونا لهم أن نسكي إيماني أأ يزقوكم يد صالح من ذا الله يزقوكم يد صالح من ذا الله waɗannan waɗanda ake gani ba kowa din ba sun yi imani za ka suke cewa lallai mu mun yi imani da abin da aka aiko salihu da shi su ko manya-manyan kakarar masu faɗa a jin masu ikon masu girman kan sai suna cewa to mu kuma mun kafirce mu abin da kuka imani da shi duka dai Allah yake karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce ta annabawa ya rasulullah in ka ga su Abu Jahali da Utba da wa da wa duk sun kafirce mu ya rasulullah sunna sunna ce lallai waɗanda suke mutrafuha na kowace ƙabila lallai suna kafirce wa annabin da aka aiko aka aiko musu da shi za ka wani sai ce wa kazalika fattanna ba'dhum bi ba'dhin li yaqulu haula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bil shakirin kaji abin da suke cewa wai kaji waɗannan ne waɗanda ba kowa ba su suka yi saurin suka yi imani in abin ƙwarai ne yanzu mu irin mu masu faɗa a ana riga mu ana riga mu a ce wai waɗanda ba kowa ba su suka je suka yi imani kai ka san abin ba wani abu bane ka je da suke wulakanta annabi da manzancin sa don haka wani wai waka zalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru biha Allah ta'ala ya ce sunna ya rasulullahi kowace al'umma za ka ga mun sanya masu faɗa a ji waɗanda da za su yi imanin duk garin duk ƙabilar duk al'ummar amsa za ta yi amma su ne farko waɗanda za su kafirce sannan kuma su zamo hinjirarru masu girman kai sannan kuma wani wuri ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha wa dammarnaha tadmira kaga dai duka wa dammarna fa haqa alaiha alqawl shine za mu halakar da su duk waɗanda in mun yi nufin halakar da wata alƙarya to manya-manyan ne za mu bijira da su mana za mu sa su bijira sai su bijira in suka bijira to shi kenan za su cancanci halakawa za su cancanci halakawa aka ce wannan Allah tabaraka wa ta'ala ne yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri akan yi hakuri abin da yake haduwa da shi daga watan sanadi Quraish manya-manyan kakarar da na Quraishawa ibn abi hatimin da isnadi ta kan abi razinin yake cewa wajen mutane guda biyu abokan juna ɗaya sai ya tafi fatauci mana kasuwanci can ya tafi wato sahil ɗaya kuma ya tsaya shi bai fita ba to lokacin da Allah ya ku annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya isar da manzanci to labari sai ya samu wancan da ya tafi yayi tafiya sai ya aiko ya ce na ji wani ya bayyana ya ce Allah ya aiko shi to ya kaga lamarin shi ne sai ya ce gaskiya ni na ji ba na ga kurai shi kam duk manya manya ba su bi shi ba manya manya duk ba su bi shi ba a kawai dai waɗanda ba kowa din nan ba su ne kawai suka bi shi a razilin nasu kawai talakawa miskinai waɗanda ba su ma da abin da za su ci su ne suka bi shi sai kawai ya baro kasuwanci shi wancan fa labarin na kai mishi zai baro kasuwanci shi sai ya taho sai ya ce ma abokin nan nashi ya ce ka shiryatar da ni zuwa ga wannan da ke da wara hanyoyi ka kai ni wajen shi ya an ce yana karanta littafi yana karatu yana kaza ya ce gaskiya ne sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi da abokin shi da suka zo sai ce alama ta du ya ce akan me kake kira kana kira akan mene sai maza Allah ya bashi amsa ina kira zuwa ga ɗayan ta Allah a yi zumunci a yi kaza a yi kaza a yi kaza duka yana gama faɗi maza Allah na gama faɗi sai ce ashhadu annaka rasulullah wallahi na ce da kai maza Allah na ce da kai maza Allah ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma allamaka bi zalik wa ya sanar da kai ni manzon Allah ne wa ya sanar da kai ni manzon Allah ne yace ai innahu yace lam yub'ath nabiyyun illa tabahu rasulullah ita al'ada ka'ida ce na diba na ga duka waɗanda suka bi sa waɗanda ba kowa bane talakawa talakawa miskinai su ne suka yayyabe ka to shi ko Allah bai taba yi ko wani annabi ba face ire-iren waɗannan ne suka kewaye shi yana faɗin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace maza maza a je a kira mutumin nan a faɗa mishi yanzu yanzu aya ta sauka mai gaskata maganar shi yanzu yanzu aya ta sauka mai gaskata maganar shi to haka ma hirakala azimin rom hirakala azimin rom a hadisin bukari in an tuna can a kitabul imani ko a kitabul mad'il wahyi hirakala labari ya kai mashi bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne kamar da bukari ya kawo hadisi ne dogo mai tsawo al-imam bukari ya kawo shi to sai hirakala yake cewa akwai mutanen wannan ƙasar sun zo nan bakun da aka ce ya akwai daga cikin sai ce aje a kira musu aka kira su abu sufiyana da shi da wasu sai ce to inda bi zan muku duk abin da nake tambaye ku ku bani amsa da gaskiya ya ce ma abu sufiyana ka komo nan duk abu sufiyana da musulunta ba sauran ƙuraishawa kuma ce su koma can baya in ya kauce daga bani amsa daidai ku miƙa da shi ku miƙan man da shi in ya kauce mana ya bada amsar da ba gaskiya ba abu su biya na kage bai kallon su kuma ba su kallon shi ne dalili sai ta mai interview ya ya kaza ya kaza abu su biya na ba shi amsa ya kaza ya kaza na ba shi amsa to daga ciki tambayar da ya yi ma abu su biya na yake cewa abu afa'un nasi abu afa'un nasi taba'ahu am ashrafu yace na tambayar ka raunana ne talakawa suka bi shi ko kumanya sai ya ce a du'afa talakawa ne du'afa un mana du'afa un nan su suka bi shi to ai da ma in an tuna a hadisin duk an zo shi inda Abu Sufyan ya bashi sai da ya dawo yana comment yana ta'aliki ga kowace amsa na tambaye ka kaza ka ce kaza to ni kuma ga ta'aliki na akai eh kamar inda yake cewa kun taɓa tuhumar sa da ƙarya kafin ya yi da'awar Allah ya aiko shi ya ce ai tun da muke mu taɓa tuma shi da ƙarya ba to da ya zo ta aliki a nan sai ce to na tambaye ku kun taɓa tuma shi da ƙarya ka ce ba ku taɓa tuma shi da ƙarya ba har ya kai shekara arba'in ba a taɓa ba ya ce ha ba yanzu tun da yake bai taɓa yi muku ƙarya ba har ya kai shekara arba'in kuke tunanin ya yi wa Allah ƙarya wanda bai muku ƙarya ba zai wa Allah ƙarya ka ji ta aliki ne rakala ke to a nan ma ta alikin da ya yi na tambaye ka raunanan mutane suka bi shi ko ko a'a wata manya-manyan mutane suka bi shi kace raunana sai ce wa mu asba'u rusuli kace kai da masu ne mabiya manzanni duk inda duk annabi da ka gani dama ire-iren waɗannan waɗannan din nan da ake gani miskinai talakawa su aba'u din nan sai su ne asba'u rusuli dama ko da ma can su ne waɗanda suke bin watan manzanni
وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر أكثر الناس لا يعلمون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayani shi wa ƙadu su mutarabuwa ɗin nan a kabira mujirimi ha manya-manyan nan masu faɗa a ci waɗanda su ne suke da ƙarfi su ne waɗanda suke da iko ga wadata ga faɗa a ci ga komi وقالوا sai suka ce nahnu aktsaru amwalan wa aulada lalle mu mu ne aktsaru amwalan mu muka fi yawan dukiya mu muka fi yawan yaya to tunda ko muka zan mun fi yawan dukiya mun fi yawan yaya wa ma nahnu bi mu'azzabin in an je lahira ma ba za a zartar da mu ba domin yawan dukiya yana nuna cewa Allah yana son mu ne don haka ya ba mu yawan dukiya ta ji abin da suke cewa Allah yana son su don haka ya ba su yawan dukiya Allah yana son su don haka ya ba su ƴaƴa masu yawa aiko wanda kake so ba za ka azabtar da shi ba su a tunaninsu da wautarsu yawan dukiyar da Allah ya ba su alama ce Allah na son su yawan ƴaƴan da Allah ya ba su alama ce Allah na son su don haka tabaraka wa ta'ala ke ba da labari akan waɗannan musarar duha waɗanda suke sun ƙaryata manzanni sun ce suna alfahari da yawan dukiya da ƴaƴa kuma suna itiqadin wannan yawan dukiya da yawan ƴaƴa dalilun ala muhammadillahi ta'ala cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana son su kuma yana kulawa da su sannan kuma suna ganin cewa ma kana li yudiyahum هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة بي يا باب الدنيا يا باب يا أتلكم أجي لا يرى أتم تدل الآخرة وهي هذا المضارع فلا غني يعني صدقوا كوبا الله بدي أتم تدل كوبا saboda me su ne aksaru amwalan wa auladan saboda haka wannan gurbataccen tunani ne kafirai ke yi suna kuma kafa hujja da shi akan cewa Allah ba zai azabtar da su ba muna wurare da yawa Allah na ba su irin wannan amsa. Irin wannan tunani nasu, Allah na ba su amsa na ce, a'a, ai hasabuna anna ma numidduhum bihi min malin wa bani nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. A'a, yanzu ga kare da sun suke yi idan mun ba su dukiya, mun mun dada su da 'ya'ya, ga dukiya ga 'ya'ya, wata muna gaugawan ba su alkhairai ne har lahira? Bal la yash'urun. A'a, ba su bane bane. ai shi yawan dukiya bai da alaka da Allah na son su dan ya ba su yawan ƴaƴa bai da alaka da Allah na son su ba su yawan dukiya da ƴaƴa daban ko kaɗan bai da alaka da Allah na son su wani wurin sai Allah ta'ala ce fala tubdibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun ya rasulullahi kada dukiyarsu da ƴaƴan siya watan ya baka mamaki cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ne don yana son su ko kaɗan inna ma yuridu lahu yu'adhibuhum biha Allah ta'ala yana nufin ya azabtar da su ne da wannan dukiyar tun ma a rayuwar duniya sannan kuma rayuwar su da watan ta fita ta halaka suna kakarai mana su mutu a cikin kafirci su mutu suna kakarai wani wuri Allah ta'ala ce zarni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا الله تبارك وتعالى كبني da wanda na halitta ni kadai na sanya mai dukiya na mai dukiya na ba shi dukiya mai yawa wajen asulahu malam mamduda dukiya mai yawa wabani na shuhuda ga ‘ya'ya, amma fa bai hana cewa Allah ta'ala ya ce ka banne da shi ba saboda kuhu saboda. Saboda kuhu saboda. Kaga duka wannan Allah na ɓata tunaninsu suna ganin yawan dukiya da yawan ‘ya'ya dalili ne kan cewa Allah ba zai azabtar da su kamar da suka ikirari wa ma na hannu bi mu'azzabin Allah ta'ala ce ko kuka lamarin ba haka yake ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ba su wannan amsa sai yake nuna musu hikimar arziki da ‘ya'ya bai da alaƙa da sa'ada da lahira, bai da alaƙa da arzikin lahira, arzikin duniya wannan bai da alaƙa da wannan ko kaɗan. Sai Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna cewa ka faɗa musu ya Rasulullah inna rabbi ya musu rizqa liman yasha'u wa Allah ta baraka wa ta'ala yana shimfida arziki ga wanda ya so yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so wato ya shimfiɗa masa liman ya sha ga wanda ya so imtihanan din jarrabawa zai bi Allah zai yi amfani da wannan arzikin cikin neman yadda Allah to kaji jarrabawa wai kidir kuma yana kukuntawa liman ya sha ga wanda ya so kukuntawa wa din shi ma ya zama jarrabawa zai yi hakuri ko ba zai yi hakuri ba walakin aktharan nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane la ya alamuna ba su san haka ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da dukiya ba wai don ya zaɓi wanda ya ba dukiyar ba yana ba da ‘ya'ya ba don ya zaɓi wanda ya ba ‘ya'yan ba a wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala watan yadda ya ga dama haka yake yi za ka walakin asarun na bila ya alimu sai dai mafi yayin mutane su ne kafiran makka masu ganin cewa tunda Allah ya ba su da'a kuma ya ba su dukiya mai yawa da'a masu yawa za ka wa ma na hannu bi mu'azzabin ba za a zartar da mu ba in ji su wannan ba su sani ba ne ko ka kuma amuwa وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغربات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك للعذاب محضرون الله أكبر don haka ko yanzu in Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta bawa da dukiya ya azurta bawa da mulki ya azurta bawa da wata nima to kar ya dauka cewa a'a lallai soyayya ce ta sa Allah ya bashi wannan ni'ima ta duniya ko kaɗan a'a ya dauka imtihani ne Allah ya yi masa zai jarrabe shi in ni'ima ce Allah tabaraka wataala ya bashi mulki dukiya ya'ya da sauransu wato zai bi Allah da su zai nemi yadda Allah da su Allah ya bashi dan ya jarraba shi ya rika kallon haka kada ya yanke hukuncin cewa a'a Allah na son shi ne don haka ya bashi wato kenan waɗanda bai ba ba baya son su ke yace lamarin ba haka yake ba Allah tabaraka wataala zai ƙara buga musu misali masu wannan tunani yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa Allah tabaaraka wa ta'ala yace ka faɗa muku ya Rasulullahi dukiyoyinku masu yawan nan da muka azurta ku ƴaƴanku da muka ba ku masu yawan nan ma ba su zamo billati tuqarribukum indana zulfa ba su zamo masu kusanta ku ba wato indana wajen mu zulfa kusanci wato shi dukiya da ‘ya'ya ba a la'akari da su ba su ne ke kusanta bawa zuwa ga Allah ba, haƙiƙanin su ko mujarradin su. A'a, inna Allah la yanzuru ila suwarikum Shehu radiyallahu anhu sai ya kawo hadisi ke warada. Hadisi ya tuzgo inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ta'ala zai jubi zuwa ga suran ku wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tabaraka wa ta'ala zai kallon ayyukan dukiyoyinku bal sai dai yana kallon zukatan ku da ayyukan ku ne kawai ba maganar tura cikin ku ba balle maganar wadatar ku balle maganar ƴaƴan ku duk ba shi Allah ke kallo ba yana kallon zukatan ku da ayyukan ku ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala sake kawo wannan domin cewa ba dalili bane akan cewa Allah na son ku kuma ya kula da ku kamar yadda Imam Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya kawo a musulunci da isnadi ta kan Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah da Allah tabbata gare shi yake manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzuru ila suwaikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Imam Muslim ya rawaite shi watan akwai akwai wata riwaya kuma cewa illa man amana wa amila salihan dinnan eh dan kawo ta cikin riwaya din cewa watan abin da ke kusanta ku zuwa ga Allah imani da kyakkyawan aiki imani da kyakkyawan aiki shi ke kusantarwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yuqarribukum inda la zulfa kamar yadda ayar da ta zo sai ta tori ita ce illa man amana wa amila salihan illa man amana wa amila salihan sai dai man amana wanda ya imani wa amila salihan ya kyakkyawan aiki kenan da imani da kyakkyawan aiki ake samun kusanci zuwa ga Allah ba da yawan dukiya ba ba da yawan gada ba sai Allah tabaraka wata'ala ya faɗi abinda imani da kyakkyawan aiki kamar yadda laifin sa'ad da ya kalli wannan an arwe ya weta daga dawo su kai ka Tawus ibn Kaisan an riwaita yana wata addu'a yana Allahumma rzuqni al-imana wal amala wa jannibni al-mala wal walada. Yace wai Allah ka azurta ni imani da kyakkyawan aiki ka nisanta ni dukiya da 'ya'ya. ka nisanta ni dukiya da 'ya'ya amma ka azurta ni aka ce to wannan magana fa kuma sai da ya kafa hujja dan ibn kaysan yace fa inni sami'tu naji fi ma auhaita tunda ina munajati da Allah ne ya ubangiji naji cikin abin da kai wa annabin ka wahayi wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan naji Allah kana faɗin cewa watan dukiyoyinku da ‘ya'yanku ba su zama masu kusanta ku ba zuwa ga Allah a wajen Allah kusanci, illa man amana da imani. Wa amina salihan kuma yake kyakkyawan aiki, don haka kaji yake cewa Allahumma rzuqni imana wal amala wajen nibni limala wal walada. Nan malamai suka ce sau, wannan magana ta dawo sun kai sa fi hanasar. Akwai tsokaci a ciki, akwai tsokaci a ciki kwarai da gaske domin wal Allah yana min dandibin ilma da walwalada watan kanisan tani dukiya da 'ya'ya da za su sa ɗagawa ba walada kawai ba ba mala kawai ba akwai lokacin da dukiya za ta zama alkhairi ƴaƴa su zama alkhairi manzo Allah ya zana ɗa na gari da ka mutu ka bari yana maka addu'a yana daga cikin abin da zai sa ba za a rufe fashin ka ba za a rufe fashin ka ba ana kai maka lada sai ko kaga alwaladu salih watan ba abin da za a za a nemi tsari da shi ba ne sannan kuma ni'imal malu salihu yace bi biyadin rajul salih annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla da dukiya ta kwarai a hannun mutumin kwarai dukiya ta kwarai a hannun mutumin kwarai kaga kenan ba dukiya ba a a dukiya da da dawo kullu kai zane yake neman tsari da ita da ƴaƴan da yake neman tsari da su waɗanda za su sa ɗagawa waɗanda babu alkhairi a ciki eh aka ce shi ake nufi amma kan dukiya da ƴaƴa akwai wanda suke masu amfani kwarai da gaske eh kwarai da gaske kul inna rabbi ka faɗa musu haƙiƙa ubangiji na sudurinta yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so watan ya shimfiɗa masa na'am na'am فأولئك الله تبارك وتعالى أولئك وكانك لهم جزاء ضئيل suna da sakamakon da Allah yake zurtunka musu bi ma'amil da abin da suka aikata suna cikin waɗanda man ja bil hasanati falahu ashru amsal wanda yake kyawa aiki da Allah ya lullunka mashi watan ya lullunka mashi goma ya lullunka mashi goma wani wuri ya lunka mashi ɗari bakwai hasana ɗaya zai a lunka mashi ɗari bakwai wani wuri ma hasana ɗaya zai a lunka mashi miliyan biyu lada miliyan biyu alfai alfa hasana mutumin da misali ya je kasuwa jinsi ya inganta mutumin da ya je kasuwa watan ya ɗaga wani adari ala sauti ya ɗaga da mafi ɗaukakar sautinsa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta mishi lada alfai alfa hasana haka na dubu sau dubu biyu dubu sau dubu biyu miliyan duke kaga haka na ɗaya aikata ba to yace suna daga cikin waɗanda suke da jaza'u dhifi wato sakamako abin lillinkawa bi ma amilu da sabbin abin da suka aikata jaza al'amali al-hasana wato jaza wato sakamakon aiki al-hasanatu masalan bi akali amsali jaza al-amali sakamakon aiki alhasanatu masalan bi akali amsalha shine kikkawa aiki da alusa da goma ko da dari bakwai ko da biliyan biyu ko ma babu lissafi inda ma yuwan fasabiruna ajrahum bi ghairi hisabi wa hum fil ghurfati aminun Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗannan kam aminu suna amintattu ba abin da suke fuskanta na damuwa fil ghurfati suna a cikin manya-manyan dakunan nan da suke kan benaye ne wajen gurban wallazi ne auna fi ayatina Allah tabaraka wa ta'ala ce kaga waɗannan da watan ya auna suke dawainiya suke kai umu fi ayatina akan su ga sun ba ta ayoyin mu in an ce ayoyi yana da ma'ana biyu a ayoyi su ne al'ayatul kauniyya ayoyi kauniya ma'ana Allah ta'ala ce dibi dare dibi ne dibi yadda Allah ya shigar da dare cikin yini dibi yadda Allah ya shigar da yini cikin dare dibi sama dibi ƙasa dibi taurari dibi rana dibi wata dibi duwatsu dibi gurabe dibi itace duka waɗannan ayoyi ne kauniya to waɗanda ke kokari su kautar da tunanin mutane Allah na cewa a dibe su za a gane kaɗaituwar su za a gane su kudurarsa sai suna kokarin su kautar da mutane in an ce Allah ya halitta sama ya shiga da a neta ne ce wai neta ne take halitta neta ita ke kaza neta ita ke kaza kaga abin da suke nufi abinda Allah ya kafa dan a gano cikin kudurarsa a ɗayan tashi a bauta abinci a yi imani da shi to suna ɓata waɗannan ayoyi ko ko a'a al'ayatul qur'aniyya ayoyin qur'ani ake nufi shine ma'anan watan waɗannan da suke dawainiya suke kai da kuma wallazi da tsawon fi ayatina bi ibtalil qur'ani da ɓata alqur'ani ko dai su ce amma dai da sauraron qur'ani ko kuma su dibi wani yarfe su bi alqur'ani ko kuma su yi wasu maganganu na juyar da tunani akan a fahimci alqur'ani duka suna cikin wallazina watan yasqawna fi ayatina muhajirina watan suna dangana mana kasawa wata fatara kenan muhajirina suna ganin cewa za su tsere mana muhajirina suna dangana mana cewa ba za mu iya kama su ba duka ulaika fil azabi muhdarun ulaika wasanan kamu muhdaruna ababen halartuwa ne fil azabi cikin azaba za a baza su cikin wutar jahannama a yi hulinsu a cikin wutar jahannama wani yaro bila.
Inna rabbi ya basu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir wa ma anfaqtum min shay'in فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة ثم نقول للملائكة أهؤلاء قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya sake bayani ga waɗannan masu rudin dukiya da Allah ya ba su. da yawan ‘ya'ya da Allah ya ba su, sai suna gani kamar dalili ne na Allah ya yarda da su, Allah yana son su, da aka ba zai azabtar da su ba, da aka suke cewa ma na hannu bi mu'asbabiyin, to har yanzu dai Allah bai ba su amsa ba, sai ce kul ka faɗa musu ya Rasulullahi. Inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la. Allah tabaraka wa ta'ala ai ba da arziki bai da alaka da shi Allah yana son mutum. ba shi a bai da alaƙa da cewa Allah yana son sa ai shi sunna ce ta Allah al'ada ce ta Allah yana yi yace ga dama ya busudur rizq yana shimfida arziki liman ya sha'u ga wanda ya so ya shimfida masa arzikin nan yana shimfida arziki ga wanda ya so yalwata mawa min ibadihi daga bayansa wa yaqdiru lahu kuma yana kuntatawa ga wanda ya so ya kuntata mawa ma'ana ya bashi hannu hannu wama an faktun min shay'in duk ba nan take ba watan ciyawar yaya ka ciyar ya ka tafiyar da dukiyar da Allah ya baka ita dukiyar yadda ka ciyar da ita shike da taninin Allah na son ka ko kuma baka cin wanda Allah ya yi in kai amfani da dukiyarka ka nemi yadda Allah ka ciyar saboda Allah to Allah na son ka ciyar ba mujarradin ba da dukiyar ba a'a a'a ya ka ciyar da dukiyar shi ke hukunta shi ke nuni ga matsayinka a wajen Allah subhanahu wata'ala don haka Allah tabaraka wata'ala ce ka faɗi ya Rasulullahi ga waɗannan da suke rudan kansu da dukiyoyi da ‘ya'ya, Allah ta'ala yana yalwata mawa, yana yalwatawa ga wanda ya so yalwatawa mawa, kuma yana hukuntawa ga wanda ya so ya hukunta masa, saboda haka fala tattar rubin amwali wal aulad. Kada ku yi rudu da dukiyoyi da ‘ya'ya, bal an fi kuwa fi ɗa'atillah. Ku ciyar da ita cikin bin Allah, ku sani dukkan abin da kuka ciyar a cikin bin Allah tabaraka wa ta'ala fa huwa yughlibu Allah tabaraka wa ta'ala zai bayan muku zai ba ku mai a cikin dukkan abin da kuka ciyar kuma an faktu min shay'in duk abin da kuka ciyar ko ne ne ya Allah ta'ala ka min shay'in domin ya nuna komi karancin sa komi kankancin sa Allah zai sanya muku mai na abin da kuka ciyar komi girman sa Allah tabaraka wa ta'ala zai saka muku ya yi muku mayin abin da kuka ciyar wa huwa khairur raziqin wa huwa shi ubangiji tabaraka wa ta'ala shine biyayyen masu azurtawa idza anfaqa al-abdu min malihi akalafa Allah ma anfaqa fid dunya wa fil akhirah shehu radiyallahu anhu yace idan dai wa tambawa ya ciyar daga dukiyarsa akalafa Allah ma anfaqa fid dunya wa fil akhirah Allah tabaraka wa ta'ala zai bai masa da abin da ya ciyar tun a duniya kuma da lahira wa huwa khairur raziqin qala ar-rasul sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace ku hajjitukum an salatin zan zantar da ku dangane da wasu abubuwa guda wa uqsimu lakum kuma na rantsi muku da Allah inji manzo Allah ina rantsi muku da Allah wallahi ma na qasama lumri'in min sadaqa wallahi ma na qatala lumri'in min sadaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ina rantsi muku da Allah wato dukiyar mai sadaka ba ta taba tauyewa ba saboda sadaka ana sadaka cikin dukiya wannan dukiya ba ta taba tauyewa ba ko kadan ba za ta taba tauyewa ba ko kadan wala zulima abdun mazlama فقدر على إنفاذ غضبه فصبر إلا زاده الله العزة abinda annabi sallallahu ta'ala sallallahu ce babu wani babu da aka zalunce shi zalunci kuma yana da iko ya dau mataki ya dau fansa ya ramuwa amma yayi hakuri wannan hakurin sai ya zama masa izza da buwaya a wajen Allah illa zalihu Allah izza sai Allah ya kara masa izza da girma da buwaya kuma yace ma dal ashamsul rana bata hudu ba illa wa bijanibai hamalakani face gefen ta akwai mala'iku guda biyu ɗaya abin da yake cewa Allahumma azimu fi kal khalaq Allah duk wanda ke ciyar da dukiyar shi Allah ka mayar masa da abin da ya ciyar duk abin da ya ciyar Allah ka lulluka mishi ɗaya kuma yana cewa Allahumma azimu fi kal khalaq duk wanda yake rike dukiya bai ciyarwa saboda Allah Allah ka yi jefa mata hasara Allah ka yi jefa mata hasara shi ko mai ciyarwar Allah ka ta lulluka mishi Allah ka ta lulluka mishi don haka dukiya ba ta taɓa tawayewa ba sai mulzaku zalika wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu abinda ke tabbatar da wannan zance ko abinda ke ƙara fito da wannan zancen karara duk abinda kuka ciyar ko menene Allah zai muku mai yanzu shine biyayyen masu azurtawa wa yawma nahshuruhum jami'a Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yawma nahshuruhum jami'a anan kafin mu shiga wancan aya wannan aya da karanta wannan ne cewa masu ciyarwa saboda Allah su sani Allah tabaraka wa ta'ala zai lulluka musu aka ce malamai suna da fahimta eh kamar yadda aka rawaita daga Abi Hurairah radiyallahu anhu domin sunna tana tafsirin bi Allah yake nufi sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana dauko su ai fashin baki da menene Allah tabaraka wa ta'ala ke rubuta cikin Qur'ani saboda haka sai aka rubuta daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace inna Allah ta'ala qala li Allah tabaraka wa ta'ala ke ce da ni anfiq unfiq alayka ka ciyar in ka ciyar ni ma zan ciyar gare in ka ciyar ni ma zan ciyar gare ka aka ce ishara ce zuwa ga lullunkawa a duniya domin kar a ɗauka cewa ko yi kulifu hundi a ce lahira kadai a a ba sai ce lahira kadai ba ko ku a nan duniya ne kadai ban da lahira a a duniya ne da kuma lahira don haka gwargwadon abin da mutum ya ciyar Allah zai lullunka mishi gwargwadon wannan din watan ya lunka mishi a duniya matuƙar dai ciyarwar ya yi ta cikin da'ar ubangiji ta baraka wata ala eh da yawa bawa zai ce da duke shi amma sai ga bai kasa kamar bayan shi ba a duniya aka ce ba ruwa addu'a ne idan ka san addu'a ce ai bawa na yi buɗe hannu ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah amma kuma da yawa kuma yakan ga bai ga ijaba ba to hikima ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ita ta san yadda ta yi da addu'arsa domin Allah dai zai canza alƙawari Allah zai zai canza alƙawari to in ka roƙa ka ga baka samu ba za ka ce ɗayan abubuwa guda biyu ko dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye maka ne sai ajiye lahira ko kuma ya tunkuɗe maka wata musiba wadda girmanta ya isa ba don wannan addu'ar da ka nema Allah ya baka kaza ba sai aka ɗauko ta sai aka ce ta zama kariya tsakaninka da wani bala'i da ya tunkaro ka sai ko ka ga za ka fi son kariya daga bala'in da ya tunkaro ka bisa ga ainihin shi abin da ka nema ne to aka ce to yadda hikimar ubangiji take a cikin addu'a to haka take a cikin ayyuka na ciyarwa na infaki ko da ka ciyar ka ga baka gani ba to ka kyautata ma Allah zato ka koyi kulis Allah zai maka mai in ma a nan duniya ko a lahira ko ya ajiye maka ya kalli maka inda ajiyar ta fi daɗi inda ajiyar ta fi daɗi al-imam darqutni da islami ta kan jabir bin abdullah al-ansari yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce kullu ma'rufin sadaqa dukkan ma'rufi abin da shari'a ta sani zance ne aiki ne wanda a daidai in mutum ya yi sadaqa وما أنفق الرجل رجل في نفسه وأهله كتب له صدقة النبي صلى الله عليه وسلم يجي dukkan abin da mutum ya ciyar ga kanshi ko ya ciyar ga iyalan shi za a rubuta mashi lalai yayi sadaka ka zanna ka ci abinci ba kai karin safe sai a rubuta maka yayi sadaka ka ba ƴaƴanka da matanka da wanda kake ciyarwa ka ciyar da su a rubuta ma ladan kayi sadaka shi wannan lubufi na Allah tabaraka wa ta'ala kai fa ka ci saboda ai yunwa kake ji ka ci ka kori yunwa kuma yi amfani ga jikinka amma kuma rubuta ma sadaka saboda rahama da jin kai da ubangiji tabaraka wa ta'ala ka ci yadda iyalanka a rubuta maka sadaka sannan wa ma waqa bihi ar-rajulu an irdihi fa huwa sadaqa abinda mutum zai bayar ya kare mutuncin sa za a rubuta mai sadaka yayi sadaka abinda ya kare watan mutuncin sa da shi aka ce sadaka ne za a ba shi ladan sadaka fa huwa sadaka wa ma anfaqa rajul min nafaqati min nafaqatin fa ala Allah qalafa watan ba abinda mutum zai ce min nafaqatin na nafaqa fa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi qalafaha watan watan mayyita illa ma kana min nafaqatin fi bunyanin ko bunyanin aw mafiya sai dai abinda mutum ya ciyar ya kashe dukiya a wajen gini ko ya kashe dukiya wajen sabon Allah to wannan bai cikin wannan bai cikin wannan Abdul Numaydin yana cikin rijalu na wannan hadisi sai sai tambayi Muhammad ibn al-Munkadir yake cewa to ni fa an ce wa ma wa qarrajulu wa tan yardahu fa huwa sadaqa mutum ya kare ya bada wani abu don kare mutuncin sa za a rubuta mai sadaka sai ce ina bukatar bayanin sa ya tambayi Muhammad bin Munkadir sai Muhammad bin Munkadir ya ce abinda ake nufi yu'ti sha'ira wa zallisan abinda za ka ba mawaki kai ka san in baka ba shi baran nan akwai zamboro in baka ba shi ba akwai miyagun maganganu akwai ƙaharu to gudun kada ya ma ƙaharu gudun kada ya ma zambo gudun kada ya soke ka sai ka ɗauko sai ka ba shi shi ma annabi yake za a rubuta masarar saboda mutuncin ka ka gane وما وقع وما وقع الرجل وقع الرجل به عرضه فهو صدقه وما وقع الرجل به عرضه فهو صدقه abin da mutum ya kare mutuncin shi da shi ta rubuta mai sadaka ta ji Muhammadu bin Munkadir yana bayani haka irin masu bakin nan masu bakin nan matukar suna nema baka ba su ba yanzu za su shiga social media ai ta batanci yanzu za a yi ta kaza sai ka ɗauko ka ba shi don kare mutuncinka wanda Allah ya ce fa huwa sadaqa za a rubuta maka yi sadaka saboda haka abinda mutum ya ciyar shi ma a sabon Allah shi ko babu babu ka taimako a ciki da abinda mutum ya ciyar cikin gini fiye da lalura shi ma babu barka a cikin ana ce man lokaci yayi ko da ka lamu tsaya a nan muna fatan Allah ya muna mawafaka da abin da muka karanta da abin da muka saurara kan ma annabi sallallahu ta'ala da yi alaihi sallam akwai sabo na
alhamdulillah Allah ya kasa wa malaka aiki Allah ya kada lafiya Allah ya duka bukatu a gaban da Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ba wa Allah ya yi sadaka da dari biyar yana yi ma addu'a wa malaka cewa Allah ya dauke masa rayuwa kuma yana yi ma malaka a masa Allah ya bashi lafiya an samu abu kuma wani ba wa Allah ya yi sadaka da dari biyar yana yi ma addu'a wa kiyaye shi da kuma yi a shi a kuma wannan kuma ba da yi
ubangiji Allah ya nuna mawafaka an ji wa'inda suka rubuto suna neman addu'o'i ubangiji Allah ya biya bukatu sallan sunan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ubangiji Allah ya biya bukatu sai biya namu masu neman haihuwa ubangiji Allah ya ba su ya'ya zuriya mai albarka alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam za mu ba a shekh alqadi abdullahi mai kano sai a rufe mana da addu'a da bukatunmu da na ƙasa da yanayin da muke ciki gaba ke da Allah ya yi mana Amin. Amin. آمين آمين آمين آمين Thank you.